به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد muna ƙara godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tara mu a wannan wuri mai albarka masallacin malaminmu a sheik kabiru ahmad Allah ya ji kansa ya gafarta masa wanda ke nan unguwar makarahu ta a cikin garin azare jihar bauchi yau daren ashirin da bakwai ko? haka ne? da shida? wunin ashirin da shida daren ashirin da bakwai na yi tsokaci akan wannan abin a nan kowanne ba? na yi? wato inda an ce rana ta riga ta faɗi lissafi ya canza an bar maganar wuni an koma kuma lissafin gobe kamar yadda yau in aka ce an ga watan ramadan an shiga ramadan yau in aka wuni da azumi aka ga jinjirin wata an shiga shawwal to insha Allah yanzu mun shiga daren 27 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1445 wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu shekara ta 2023 miladiyya Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu wajen faɗan daidai insha Allah mun fara tafsiri a cikin alkur'ani mai girma muna sura ta biyu na ga manyan aya ta farko alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin aya ta biyu alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika ay alladhina yuqimuna salata alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ina ga yau za mu tashi daga wance ko wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun insha Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون نعم har yanzu muna magana akan siffofin muminai wadda ta Allah ta'ala ya ambata a farkon wannan sura daga cikin siffofinsu suna yu'minuna bil ghaibi suna imani da abin da yake boye wa yuqimuna salata kuma suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da Allah ya azurta su to sai Allah ya kara da wasu sifofi daga cikin sifofin su yace wallazina yu'minuna bima unzila ilayka sune kuma waɗanda suke imani da abin da aka saukar zuwa gare ka wa ma'un zira min ƙablika da kuma abin da aka saukar kafinka wa bil'akira tuhum yin ƙinowar sannan kuma suna da yaƙini game da lahira kaga an ƙara guda uku a nan kenan a can baya sun yi imani da gaibu inda allah ya faɗa annabi ya faɗa ko ba su gani ba sun yadda sannan kuma suna tsaye da sallah in an cire imani kai tsaye a cikin ibada sallah za a kawo farko sannan daga nan kuma ciyarwa daga abin da Allah ya ba su zakka da sauran wanda suka biyo baya kamar yadda bayani ya gabata to yanzu kuma an sake komawa zuwa ga aikin nan dai na zuciya da ke bayyana a cikin gabobi shine walladina yu'minuna bima unzila ilayka sune wayanda suke imani da abin da muka saukar zuwa gare ka me aka saukar wa annabi shine zalikal kitabun aiko wanda babu kokonto a cikin su alkur'ani din kenan to sun yi imani da abin da duk aka saukar wa annabi bayan alkur'ani shi kadai sun hada ma har da hadisi tunda shi ma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi ma wahayi ake masa na hadisi din daga sun yi imani da alkur'ani sun kuma yi imani da hadisi shine wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika kuma sannan sun yi imani da abin da aka saukar kafinka kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an saukar da wasu littattafa daga ciki akwai irin su at-taura akwai irin su zabura akwai irin su linjila akwai irin su suhufi ibrahim akwai irin su suhufi musa da sauran wasu ma wanda ba ba mu labarin su ba to duk sun yi imani bima unzila ilayka da abin da aka saukar zuwa gare ka ka doriya akan wannan wa bil akhiratihum yuqinun sannan kuma suna da yaqini game da lahira to su wane ne suka yi imani da abin da aka saukar wa annabi kuma suka yi imani da abin da aka saukar kafinsa malamai suna da maganganu a nan guda uku akwai waɗanda suke ganin wallazina yu'minuna bima unzila ilayka larabawa kenan wama unzila min qablika ahlul kitabi kenan akwai wanda suke ganin wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika duka ahlul kitabi ne akwai wanda suke ganin wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika ya shafi dukkan mutane gaba daya larabawan da waɗanda ba larabawan ba to ban san wanda zamu dauka a ciki ba wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wayanda suke imani da abin da aka saukar zuwa gare ka muka ce shine alqur'ani da kuma wahayin da ke biye masa sunna to sun yi imani da wannan lalle babu kokonto larabawa sun yi imani da wannan tun a lokacin da ake saukarwa zuwa gare su kuma alhamdulillah mun samu wannan dama mun yi imani da abin da aka saukarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wama unzila min qablika kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafinka wayannan littattafa da muka ambata da ma wayansu wanda bamu ambata ba ko wayansu wanda ma ba a bamu labarin su ba wannan siffa ce daga cikin siffofin masu tsoron Allah subhanahu wata'ala to a wannan waje idan muka dubi ahlul kitabi zamu ga lalle hakika akwai daga cikin su wanda sun yi imani da abin da aka saukar wa annabi kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafin sa kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari a kansu wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wa inna min ahlil kitabi la yu'minu billahi wal yawmil akhir
wa inna min ahlil kitabi lalle akwai daga cikin ahlul kitabi laman yu'minu billahi wayanda suka yi imani da Allah sannan suka yi imani da abinda aka saukar maka kuma suka yarda da abinda aka saukar musu khashi'ina lillahi sannan kuma su ahlul kitabin nan Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalin su dama da cewa qul ya ahlul kitabi lastum ala shay'in hatta tuqimu tawrata الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم لأكلوا من فوقكم ومن تحت أرجلكم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يحكمون
har ma tafi wani waje da kan koli na tafi wani wajen Allah ce kulka ce da su ya ahlal kitabi ya ko ahlal kitabi lastum ala shay'in ba ku kan komai hatta tuqimut tawrata wal injila har sai kun tsaya da at-taura da injila kaga shine abin da aka saukar musu wama unzila ilaykum min rabbikum kuma ku tsaya da abin da aka saukar muku daga ubangijinku to kaga kenan sai ya zamo idan har sun amsa wannan kira to sun shiga cikin can wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billahi wal yawmil akhir wama unzila ilaihim min rabbihim sun yi imani da Allah da ranar lahira da duk abin da aka saukar zuwa gare su da kuma abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga sai zamo lalle hakika ayat ta shafi wanda suka dace da wannan har ma ya zo a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa akwai mutane guda uku wanda su kan yi kutauna azrahum marrataini za a ba su ladan su kashi biyu daga cikin su yace rajulun min ahlil kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi mutun daga cikin ahlil kitabi yayi imani da annabinsa kuma yayi imani da ni to zai samu lada na imaninsa da annabinsa kuma zai samu ladansa na imani da ni kaga ya ci riba biyu kenan sannan kuma akwai wanda za a samu shi kuma bawa ne mamluk adda haqqallahi wa haqqa mawalihi ya bada haƙƙin Allah kuma ya bada haƙƙin iyayen gidansa zai samu ladan da ya bayar na haƙƙin Allah zai samu ladan da kuma bayar na haƙƙin iyayen gidansa sannan mutum na uku wanda yake da baiwa ya tarbiyyantar da ita ya kyautata tarbiyyarta sannan kuma ya yanta ta ya aure ta zai samu lada na wannan tarbiyya da ya bata zai samu lada kuma na yanta wanda ya mata ya aure ta to kaga kenan sai ya zama lallai ahlul kitabi idan har sun yi imani da annabinsu kuma sun yi imani da wannan annabin to sun shiga cikin alladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika kamar yadda cikin Qur'ani ma yana ga akwai inda Allah subhanahu wata'ala ke bayani akan su'alul kitabin wanda da ƙarshe ke cewa ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiquna kaga an kawo maganar ciyarwa din a wajen kuma sannan an kawo cewa sun yi imani da abinda aka saukar wa annabi sun yi imani da abinda aka saukar kafin annabi kuma aka ce za a ba su ladan su kashi biyu kaga lalle ahlul kitabin da yayi imani da annabinsa yayi imani da wannan annabi ya shiga cikin wannan aya din to amma idan muka dauka kuma na farkon ya shafi larabawa walladina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika ya shafi ahlul kitabi to zai zamo kamar mu din kenan kuma yaya za a yi ne duk da muna iya shiga cikin larabawan saboda abu ɗaya ya hada mu na imani da wannan wahayi to amma dai kusan daukan fassarar da ke nuna cewa والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون يا شافي دكان مسلمai gaba daya ya shafi dukkan musulmai gaba daya a takaita cewa alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ya shafi larabawa walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ya shafi ahlul kitabi to mu kuma za mu so a ce mu ma mun shiga ciki gaba ɗaya ina za mu ɗauka na farkon ko na biyu sai mu ɗauka gaba ɗaya kawai ya haɗe mu da mu da su ɗin gaba ɗaya domin mene hatta wanda suka yi imani Allah ta'ala ya kira su da cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل جيد الله ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani yanzu kaga kowa ya shiga ciki zaka ce aminu ku yi imani dawa billahi da Allah wal kitabil ladhi nuzila ala rasulihi kuma ku yi imani littafin da aka saukar akan manzonsa wama unzila min qabl kuma ku yi imani da littafin da aka saukar kafin wannan manzon nasa kaga kenan ana bukatan a cikin imanin mutum ya zama yayi imani da littafin da aka saukar mu wannan manzon da ke tare da mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi imani kuma littafin da aka saukar kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma lallai sahabbai sun amsa wannan kira din a inda Allah ta'ala ya tabbatar mana cewa آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا شيما زوا قرشي أقالت آمن الرسول بما أنزل إليه من زويا إيماني دا أبن داك سوكر زوا قريشي والمؤمنون مؤمنين سيما سيما إيماني دا أبن داك سوكر وأنبي كل آمن بالله da annabin da muminai duk gaba ɗayansu kowa ya yi imani da Allah ba ma nan kare aka tsaya ba sun yi imani da mala'ikunsa da littattafansa ƙarshe manzannin ma sun yi imani da su ba tare da bambantawa tsakanin kowa ba la'anu farduku bayna ahadin min rusuli ba ma bambantawa tsakanin wani daga cikin manzanninsa sai suka ce sami'na wa ta'ana mun ji mun yi da'a da aka mu dau ayar da fadinta allazina yu'minuna bil ghaibi ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك wa bil akhirati hum yuqinun ya zama ya shafi kowa da kowa in dai yayi imani ko daga cikin larabawa ko daga cikin ajamawa ko daga cikin ahlul kitabi babban abin da ake bukata wayannan siffofi guda shida ka zama kana dauke da su imani da gaibu tsayi da sallah ciyarwa daga abin da Allah ya bayar sannan kuma yadda da abin da aka saukar wa annabi yadda da abin da aka saukar kafin annabi sannan kuma ya zama akwai ikini game da hidiman lahira to anan sai ya zama wajen yadda da abin da aka saukar wa annabi da abin da aka saukar kafin annabi abin da zaka dauka shine abin da aka saukar wa annabi kai imani da shi kuma zaka yi aiki da dukkan sakon da ke cikin sa amma abin da aka saukar wa wani wanda ba annabi ba kamar irin su at-taura su linjila su zabura kai imani da shi littafi ne daga Allah amma ba kai aiki da sakon da ke cikin sa ba saboda haka inda zaka zo yanzu wata ran kana wani abu sai wani ya zo ya ma kwatin din wani abu a cikin zabura ya ce ai mai zabura ya ce kaza kaza sai ka ce ba ruwa da zabura ba wa mu aka saukar ba ya je tun yayi wa'azin san wani amma mu ba saukar mana zabura ba kai kwatin daga alqur'ani ko hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana zanne da sahabbansa sai ra umar ya dan bude yana karantawa a taura ne ko zabura annabi ya ganshi ransa ya baci umar har sai da ya gane ran annabi ya baci daga ƙarshe annabi yake masa bayanin shin ban zo na same ku cikin bata Allah ya shiryar da ku da ni ba shin kaza kaza kaza ban zo muku da shi bai za a naqiya haske na addinin musulunci da alqur'ani ba yace wallahi da Musa ma zai dawo duniya ma wasahu illa tibai ba abin da ya iya dole sai ya bi ni saboda haka kai da kake karanta littafin Musa mai zai maka shi ma annabi Musa mai littafin in ya dawo duniya ni zai bi annabi Isa yanzu yana sama bai mutu ba zai dawo kuma ƙarshen duniya amma in ya dawo ba da linjila zai yi aiki ba da alkur'ani zai yi aiki saboda haka mun yarda linjila littafi ne daga Allah at-taura littafi ne daga Allah zabura littafi ne daga Allah wannan an ba annabi Isa wannan annabi Musa wannan annabi Dawud ga sufi Ibrahim an ba da annabi Ibrahim ga sufi Musa an ba da annabi Musa amma sakon da ke cikin sa ba namu bane nasu ne amma alkur'ani an ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma sakon da ke cikin sa namu ne don haka mun yi imani da abin da aka saukar wa annabi mun yi imani da abin da aka saukar kafinsa sannan daga cikin siffa kuma mai tsada wa bil akhirati hum yuqinun suna da yaqini tabbas game da lahira jama'a tabbas game da lahiran nan abu ne da zaka iya faɗa da baki amma fa tabbas wai suka ce li kulli qawlin haqiqa dukkan zance yana da abin da ke tabbatar da shi ko rashin tabbatarwa a lokacin da nace na yadda gobe za a yi jarabawa hankali na kwance ina bacci ban yi karatu ba ban gaskata jarabawan nan da gaske ba ko ban damu da cin jarabawan ko rashin cin jarabawan ba ɗayan biyu dai kam a lokacin da na yarda da lahira to duk abin da zai sa me zai faru a lahiran ma tukun zan tambaya wa kaina eh daga cikin abubuwan da za su faru a lahira akwai hisabi me hisabi shine kididdigan abin da mutum ya aikata mai kyau a bashi mara kyau a nuna a bashi ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره to tunda na yadda akwai ranan da za a yi mun wannan kididdiga to akwai bukatun idan an zo kididdiga din ina fatan in ga mai kyau to wannan yadda da lahiran shi zai ban daman aikata mai kyau din domin in samu mai kyau din yadda da lahiran kuma shi zai nisantar da ni daga mummuna saboda na san akwai sakamakon mummuna amma man saqulat mawazinuhu wa fi 'ishatir radiya wanda mawazin sikelin sa ya nauyi yana cikin rayuwa yardaddiya wanda kuma nasa ya sako sako zunubansa sun fewa fa ummuhu hawiya to tsoron wannan hawiya din kuma ina da tabbacin lalle haka ne ba kokonto shi zai ban dama in yi abin da ya kamata don dacewa da mizani yayi nauyi da kuma rashin dacewan kan mizani ya zamo yayi sako sako inda mutum zai yi ta fada ya ta fada aikinsa baya nuna haka hakika akwai matsala aikin shi ke tabbatar da abun kamar yadda yanzu duk lokacin da ka je makaranta idan ana fuskantar jarabawa za ka ga cewa lallai 'yan makaranta suna da yaƙini game da jarabawa kaga wani ya tashi a tsaye ya rike hana wadin sana tafiya ya je can ya dawo yana hadda kaga wani ya zauna ya nitsu duk yanda ka zo mar da taɗi ba zai saurare ka ba hankalinsa yana kan abin da zai rubuta gobe wani idan ya je ya shawo in ya zo shiga hall baya son surutu ku kyale shi sai ya je ya zuba an ya fito sai a yi taɗin da za a yi wani ba zai iya bacci ba zai je ya kwanta ya tashi cikin dare saboda yana kokarin karanta abin da za a tambaye shi gobe yana tsammanin haka to wanda dukke da tabbas game da lahira zaka ganshi kuma shi ma baya sakewa komai kawai ya zamo yana yi a yana taka tsantsan da abubuwan da yake yi don ya san akwai ran da za a tambaye shi akan waɗannan abubuwa akwai kuma ran da za a bashi sakamako na wayannan abubuwa din don haka imani da lahira shi ke saita wa mutum tunaninsa domin ya san akwai ran da za a tambaye shi akan wayannan abubuwa din amma wasu abubuwan da za ka ga mutum na aikatawa ɗan Najeriya ko bai fito ya gaya maka lahira ƙarya ba amma ka fahimci hakan yake nufi zai yi cuta hankalinsa kwance ba abin da ya dame shi idan ya zo ma ya faɗi bakar magana ba abin da ya dame shi yadda ya ga dama haka zai faɗa in an jima ma an samu wani ya yi masa wa'azi zai nuna ai su ma masu wa'azin ai kaza kaza su ma a jefa musu bakar magana duk dai haka zaka ga ayyukan ba sa nuna yarda da lahira to ƴan uwa yarda da lahiran nan abu ne wanda ya zama dole hatta arnan da ba su yarda da lahiran ba ma wallahi sun mutu kuma wallahi sun kasa dawowa har yau kuma wani abin da zai dame ka da al'amarin lahira duk wanda suke mutuwa har yau ba wanda ya buga namban ummarsa ya kira ta ya ce ga halin da muke ciki har yau ban taɓa jin wanda ya kira babansa ya ce ga halin da muke ciki ba ko miji ta kira mata ba wanda ya ba da labarin wannan amma ƙur'ani musulmai 'yan gatan Allah ya ba mu labarin abin da zai faru ba wanda ya text message ba wanda ya email ba wanda ya whatsapp duk hanyar da kasan ana turo da sako ba wanda ya aiko har yau ko an same shi to amma qur'ani ya gaya mana me zai faru fa kafin ka mutum an ce zaka mutum kuma an gaya ma 'yan ka mutum ga abin da zai biyo baya ai an gama komai ko wannan yana daga cikin sirrin a duniya idan an zo jarabawa akwai receipting ko carry over akwai repeating a lahira akwai wayannan duniya ka shiga hall baka san me za a tambaye ka ba sai da aka kawo question paper kawai sai ka gani sai aka ba dama akwai zama na biyu in ya gagara kuma kai repeating sai ka sake zama na gaba to lahira kuma a yanzu question din an baka su kuma an baka amsar to dan me za a yi repeating ko repeating kuma ya rage kawai ka zaba in ka amsa shikenan ka yadda ba ka yadda ba kuma je kai abin da kake so akwai ranan yadda duk arnancin arne ya mutu kuma bai isa ya ce abin da aka faɗa zai biyo bayan ƙarya bane domin inda zai iya da ya hana kansa mutuwa tun farko amma tun da ya mutu kuma an gaya mar zai mutu to abin da aka ce zai biyo bayan ma wallahi sai ya biyo baya Allah ya datar da mu wajen aikata daidai Allah ya sa mu wange lafiya ranar tashin alkiyama din nan to yaqini dan suka ce kashi uku ne akwai ilmul yaqin akwai ainul yaqin akwai haqqul yaqin idan an ce ilmul yaqin shine ka samu ilimin abun kuma ka tabbatar wannan ilimin gaskiya ne baka kokontonsa yanzu dukan wannan muna da ilimi game da kabari game da kiyama game da wuta ko aljanna wannan ilimin ina ga musulmai ba ma da kokonto game da shi to wannan ilmul yaqin kira amma ba akwai mai kokonton aikin shi ke tantancewa to yanzu wannan muna da ilimi na tabbas akwai lahira akwai aljanna akwai wuta wannan tabbas ne ba ma kokontonsa ilmul yaqin kenan sai na biyu ainul yaqin shine wanda ka gani da idanunka wanda ka bashi labarin abun ya samu ilimin wanda ya gani da idanunsa kuma ai ya ƙara wani ilimi akan na baya ya zama ainihin yakin kenan kamar yadda an yi mutuwa don an gaya ma za a yi kana ji kana ganin wani wanda za ka san shi sai gashi nan yau a kwance ba abin da yake motsi a jikinsa yanzu ka ai ka ƙara kini game da mutuwar nan fa tabbas haka ne fa an je an sa shi a cikin kabarin nan an rufe an tafi an bar shi ba wanda aka bar shi da shi sai shi kadai ai abun ya karu akan nada ilimin aiko yanzu ya zama ainul yaqin sanan sai haqqul yaqin ran da kai aka dandana maka abun kai karan kanka ran da mutuwar ta iso kanka to ranan kuma haqqul yaqin kenan tabbas ba kokonto to akwai matakin da mutum ke kaiwa na imani yana duniya amma sai rika ganin kamar yana lahira akwai lokacin da kuma imanin zai danyi sako-sako sai kaga mutum yana yin wasu abubuwa su ma sako-sako wannan ya faru hatta da sahabbai ma suka ce idan muna gaban manzon Allah ya tunatar da mu lahira sai mu kamar ma ga mu nan ga wuta ga aljanna amma idan mun koma cikin iyalanmu muka dan zauna a cikin su muka yi wasa muka yi kaza sai mu manta wani abin da muka yi ma a gaban manzon Allah suka zo suna complain wa manzon Allah game da hakan annabi ce a haka abun yake al-imanu sa'atan sa'atan imani lokaci lokaci ne wani lokaci ka je shi hai wani lokaci kuma ka ji yayi lo haka yake sai ta aida za ku kasance ko da ko da za ku kasance kamar yadda kuke tare da ni ko da ba ku tare da ni ai da sai kun hango ma wuta ido da ido to akwai lokacin da za a ma wa'azi ka ji caji akwai lokacin da kuma kai da kanka za ka ji kai kasa kasa amma dai yanzu gurgudan karfin imanin gurgudan yadda kake kara kusantan abubuwa masu kyau domin lahiranka Allah ya saita mana lahiranmu to anan sai aka ce ulaika ala hudan min rabbihim wayannan so suke kan shiriya daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihuna alhuda mun yi bayanin sa wajen hidin surat al-mustaqim ala hudan min rabbihim shirya daga ubangijinsu wanda shi Allah din ya nuna musu hanyar ta hanyar aiko musu manzo ya ba su dama suka bi hanyar sannan kuma ya tabbatar da su a kai to wanda ya samu wannan ala hudan kenan laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha kaga shi ya samu wannan shirya ya shiga cikin wanda Allah ya ga dama din to sannan saka ce wa ulaika humul muflihuna kuma waɗannan su ne masu rabauta idan aka ce alfalahu yana buƙatar abubuwa guda biyu a nisantar da kai daga abin da baka so a kusantar da kai da abin da kake so to idan aka ce almuflihuna su ne wanda aka tseratar da su daga wuta sannan kuma aka shigar da su aljanna ulaika ala hudan min rabbihim wanda suka cika wayannan sifofi guda shida aka ambata su suke kan shari'a daga ubangijin su wa ulaika humul muflihun kuma wayannan su ne wayanda suke shiryayyu yana ga wayannan ayoyi da muka karanta gaba daya suna magana akan siffofin muminai sai ayoyi na gaba guda biyu za su yi magana akan siffofin kafirai sai siffofi kuma na gaba siffofin munafukai wanda za a kawo wajen ayoyi guda goma sha uku siffofin muminai an kawo su ayoyi guda hudu siffofin kafirai za a kawo su a cikin ayoyi guda biyu amma na munafukai kuma ayoyi goma sha uku saboda matsalan munafuki ya fi na kafiri amma kafin na munafikin sai aka fara da na kafiri aka ce innal ladina kafaru sawa'un alaihim innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة
Allah ce innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafurta sawa'un alaihim daidai ne akan su a anzartahum kai musu gargadi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargadi ba la yu'minuna ba za su yi imani ba da yin wa'azinka da rashin wa'azinka duk daya saboda me yasa khatama Allahu ala qulubihim Allah ya yi rufi a kan zukatansu, wa ala sam'ihim kuma hakanan a kan jinsu, wa ala abusarihim gashawa a kan idanuwansu kuma ganinsu akwai yana wacce take rufe gani ɗin ba sa iya gani. Walahum azabun azim kuma suna da azaba wacce take mai girma a ga wayannan kafirai kenan. To da aka ce innal ladina kafaru sawawun alaihim lalle wayanda suka kafirta daidai ne akan su a anzartahum am lam tunzirhum ko kai musu wa'azi ko kar kai musu wa'azi la yu'minuna ba za su yi imani ba yanzu muna ganin kafirai suna imani ko ba sa yi to kuma an ce ko kai wa'azin ko kar kai ma ba za su yi imani din ba amma kuma kai ka san a yanzu ana wa'azin kuma ana imani ko baya faruwa to ya kenan za a yi sai zama wa'ansu ne daga cikin kafiran ake nufi ba kowa ba akwai wa'anda Allah ya riga ya rubuta wa'annan yan wuta ne sune innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika lalle wa'anda kalmar ubangiji ta tabbata akan su cewa su yan wuta ne to ba za su yi imani ba koda wata aya zaka nuna musu ba za su taba yin imani ba su kan Allah ya riga ya san irin su amma ba wai ana nufin duk kafirai ne gaba ɗaya ba su ma a cikin ahlul kitabi akwai wanda aka ce wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak da za ka zo mu wayanda aka ba su littafi da kowace irin aya ma ta bi qiblatak ba za su taɓa bin alqiblanka ba to kaga su ma irin su kowace aya ka zo da ita ba za su yi imani ba amma ni da kai a yau ba ma iya gane su wane ne wayannan din alladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika zaka ba za mu dau ayan akan cewa ba za mu yi wa'azi wa kafirai ba za mu ci gaba da yin musu wayanda Allah ya sa suna da rabo za su musulunta wayanda ba sa da rabo kuma fa ba za su musulunta ba domin haƙƙin al'amarin Allah ya tabbata kan su kenan. Wata ran wani bawan Allah mun je mun ja hankalinsa mun ɗan ja hankalinsa dai akan ya bar abin da yake na al'ada ya shiga musulunci mun ɗan dade muna bugawa da shi sarki ne guda a tsafi amma dai yaki to har na mai da shi irin kaman kaka muna ɗan wasa da shi in na je zan ɗan cakale shi kuma in nuna cewa zan taɓa kayan tsafin ba abin da zai faru ya ce in ka isa ka taɓa to amma dattawa suna ce kar mu taba saboda in ka taba wannan kamar shi addinin sa ka taba a iya samun matsala kuma tun da kai so kake ka jawo shi to wata ran da muka je wajen sa sai yake ban labari yace kai ai malam bana na ga abin tsoro nace na ji kai rashin lafiya kai kusan mutuwa ban zo na gaishe ka ba ni ma bani gari kaza muka dan yi wasa yace ai bana ya ga abin mamaki me ya faru yace kai shema yake a gonansa mun san shema ko wani kara to sai ya kewaye kara kawai sai ya manta sai ya bi sai ya sassa wuta shi kuma yana tsakiya can wuta ta kama sai hayaki ya turnike shi a tsakiya ashe bai bar wajen fita ba idan ya ci gaba da tsayuwa a jan kuma zai iya faduwa zafin wuta ga hayaki ya ce wallahi dole haka ya shiga cikin wutan ya taka ya tsallaka a lokacin ya ce mu wutan duniya ma kenan kafafuwansa duga shi nan sun tashi sun yi saba lokacin har ya warke ya ce mu wutan duniya ma kenan ma fakar ka wanta bai musulunta ba yanzu ashe ya yarda akwai wuta a lahira ya ce wutan duniya ma kenan take da wannan zafin to ya na lahira kuma kenan ka rashin ko to har a yau da muke magana dai ni ban san ma ya rasu ko abin nan na kai shekara ban je garin nasu amma dai na san inda zai musulunta zai wahala a ce mutanen garin ba su kira ni ba don mutumi na ne sosai kaga ya san duniya akwai wuta amma dai kuma Allah bai ga daman ya hasko masa ba wani mun je muna tattaunawa da shi ba musulmi bane shi ma irin wayannan pagans din yana ban labarin abin da wani yayi wa matarsa abin da ya ba daɗi ƙarshe yake ce mun kai wannan fa zai sha dukan wala ƙiri a lahira na ce kai ma ka san da wala ƙiri ne sai ce a na san da shi mana sai muka ci gaba da tattaunawa dai labarin nasa yana nuna ya san akwai lahira amma kuma dai ina amma shi ikon Allah dai alhamdulillah yanzu ya yi imani muna sallah tare da shi wani bawan Allah mun je muna abin nan da shi ya zo bakin kogi sai ruwa ya kawo kuma dole sai ya tsallaka ya je gidansa haka dai ya dan fada cikin ruwan nan yana swimming yana yi yana yi Allah ya taimake shi amma akwai lokacin da ruwa ya so ya juya shi ya samu dai ya tsallaka sai da ya kawo yana samun da ya kama abu a bakin gaba ya ce alhamdulillah amma bakar kamanta in nace zo mai sallah zai ce ku yi dai muna zuwa amma ya ce alhamdulillah to wani abin da zai ban mamaki da shi wata ran ya je kasuwa sai aka sata mar kekensa da yake hawa da na zo yana marjaje nake ce Allah zai saka maka yace haba to wannan keken kun wata sakayya na ta ya ba za a saka ma ba naka bane yace ai malam duk wanda ya dau wannan keken to ya fi ni damuwa ba bukatun ma sai an yi wani a tsakanin mu da shi duk wannan maganar da yake ba musulmi bane ba Allah bai ga daman shigowan ba to zaka sha mamaki idan kana mu'amala da mutane sai ka gane ashe fa lalle da gaske ne shari'a ta Allah ce wallahi shari'a ta Allah ce ga abun kamar a fili kana gani amma sai ga wani ina Allah bai ga daman haska masa ba to duk kaga in an yi sa'a sai ya fito wani tsoho mun buga mun buga tsohon nan ya kai 70 zuwa 80 amma shi damuwar su abu biyu ne kawai da musulunci na farko ba zai iya hakura da naman kare ba nace dan Allah ga awaki ga tuma kai ga kaza ga kaza duk basu ma ba sai kare yace kai kashin kare kan kare ya fi dadi na biyu kuma giya ba zai iya hakura da giya ba muka ce masa akwai koko akwai kunu akwai kaza akwai kaza ce in mun faɗi magana mun faɗi magana sai ce haka ne fa duk abin da muka wada ce haka ne to in mun ce la ilaha illallah sai ce kilina da yaren su wai naki yace kuma yadda din bai kuma yadda ya fada din ba to wallahi abubuwa din shirya ta Allah ce mu gode wa Allah da ya shiryar da mu idan kana rayuwa da irin su zaka sha mamaki duk abin da ake fada mun je mun zauna da wani bawan Allah ina marjajen dan sa ya mutu yaron mun dan yi sabo da shi kuma muna sabo sosai yakan shigo gari ya zo ma mu yi abubuwa amma Allah bai ga dama ba ya rashin lafiya an tafi da shi asibiti boci kafin dan kwana nawa ya mutu a arnan kuma sai na zo ina jajantawa babansa shi ma irin sanne muka yi magana muka yi magana eh haka ne fa wallahi rayuwa kan in kwanan mutum ya kare ai dole ba jinkiri dole sai an tafi duk wasu zancensa suna nuna ya san da mutuwa kuma ya san Allah ne mai kashewa amma wallahi da karshe na ce to Allah ka shirye da mu bai yarda ce abin ba har muka tashi da shi mun fi minti 30 muna tadi amma duk inda na koro da addu'a da take da alaka da lahira wallahi ina lura bai ce abin ba amma duk zancen da zamu yi kuma dake nuna ya san lahiran mun yi kuma ya yarda da haka ne a ga abubuwan nan Allah ne subhanahu wataala to akwai al'amura da yawa da za su baka mamaki irin wannan abubuwan suna nan da yawa mun mun zauna da su kuma muna nan muna mu'amala da su har yanzu alhamdulillah wasu su mun samu dama mun karbo su wasu kuma dai suna nan har yanzu muna nan muna bugawa amma abin da muka fahimta yawanci wanda yake da taurin kai yafi saurin shiga wanda ka ganshi da zakin baki kamar gashi gashi naku ne yafi wahalan sha'ani wallahi yafi wahalan sha'ani to Allah ta'ala ya ƙara yarda da mu da haka Allah ta'ala ce innal ladina kafaru lalle wayanda suka kafurta sawa'un alaihim daidai ne akan su a anzartahum ko kai musu gargadi am lam tunzirhum ko kar kai musu gargadi la yu'minuna ba za su yi imani ba to ka gane ba kowa bane su ne wayanda Allah ya tabbatar da kalmar sa akan su cewa su yan wuta ne ba za su yi imani ba kowace aya ka zo da ita amma ka ci gaba da yin wa'azin ka ma waɗanda ba musulmai ba insha Allah a cikin su za a samu waɗanda za su musulunta wannan yadda ne na Allah subhanahu wata'ala wataran ina tuna mun je wani gari sai muka samu an je an gina musu masallaci ka ta fara masallaci amma wani ikon Allah kuma dai musulman ba su da yawa a garin sai ya zama masallacin ya fi wannan amma gaba ɗaya sai ya zama kawai a rufe yake sai wani lokaci awa kai ne ma za su shiga ciki kawai su yi su muna zuwa sai muka bude masallaci muka share muka ajiye kayanmu muka ce anan za mu zauna to daga nan za mu je mu gaida liman za mu je mu gaida sarki muka je muka gaida liman muka ce kai mu gidan sarki ashe sarki ya ji muna zuwa kafin mu ce wani abu sai gashi a cikin masallaci ya zo wajen mu to yana shigowa kuma masallaci a lokacin wasu daga cikin matasa sai suka zaburo ya za mu bar shi ya shigo cikin masallaci innamal mushrikuna najisun mushrikai najasa ne kar su kusanci masallaci ko aka ayan qur'ani kuma wani ikon Allah Allah sai ga daban a lokacin ni ne jagora kuma ni din ba lokacin matashin ne ban ga matashi amma haka kawai yaddan Allah in ya ga dama zaka sha mamakin yadda abubuwa suke kasancewa suna kokarin in ba su dama su je su fidda shi a masallacin ni kuma kawai sai nace ku kyale shi ya shigo ya zauna ya gaishe mu sai na ce to ranka yadda ya aiku ba sai kun zo ba mu ne za mu zo mu gaishe ku cikin minti ɗaya na tsara shi ya fita ya rufe azansa na kore shi da wayo Allah ne kuma kawai mun wannan abun wallahi ba tsari na bane muna karewa muka fita muka bi shi gida muka je muka gaisa da shi muka nuna masa ga abin da ya kawo mu kaza kaza ya godiya ya godiya ce to amma yanzu mun zo ana bikin tsafi da haka mu yi hakuri da duk abin da zamu gani fa mutanen su kaza kaza kaza ana haka sai ga irin dodo din nan ko sun zo ma wasan dodo su ma sun zo gaida sarki ya dan dakatar da su tukunna ya gama da mu shi ba ba musulmin bane bayan ya gama da mu kuma ya attendin din su wani ikon Allah haske na musulunci suna tafiya da wasu irin bulalu a hannun su duk wanda suka samu za su caude a hanya ina tafiya a gaba kirjina ya fara zai buga na ce kai wallahi ƙarya ne sai na dan kama askar dina sai na wuce na gefe na nace wuce kanka tsaye sai muka kibo ba su hanya nace sai mun nuna izzan musulunci wallahi yana zuwa kaina ya kada bulalan ya kada ya kada zai buga Allah sai ya hana shi bugawa da kansa ya kauce ya canza hanya nace Allahu akbar muka wuce muka tafi muka ci gaba da hidimomi har muka yi yan kwanakin da muka yi a garin muka bar garin ba dauki lokaci ba sai ga wannan sarkin ya aiko mana ina ga ya musulunta da mutane suna da yawa na manta adadin dai amma da mutane da yawa aka musulunta kuma sai lokacin bana nan ban attendin musuluntar ta sabuwa sai daga bare na je muka gaisa to akwai wayanda zaka ga abun kamar da sauki a wajen su sai kaga ba sauki ku yi ta yi ku yi ta yi akwai wanda za su zo kuma da sauki din ku same su da saukin akwai wanda za su zo da wahala ku same su da sauki duba irin wanda babu amma lallai wa'azi a ci gaba da yin sa kuma ba za a daina ba wanda Allah ya ga da manyan musulunta zai musulunta wanda kalmar Allah ta tabbata akan su kuma ba zai taba yin imani ba saboda me yasa ba zai ba khatamallahu ala qulubihim Allah ya yi rufi akan zukatansu wa ala sam'ihim kuma ya yi rufi akan jinsu wa ala absarihim gishawa sannan akan idanuwansu kuma akwai yana akan ganin su don haka ba za su yi imani ba kuma suna da azaba mai girma to zukatan kafirai Allah ya mata wasu abubuwa da yawa da ke hana su karban imani daga ciki akwai alhatmu ina ga za mu samu sun kai guda goma ko goma sha ɗaya a ran mako Allah zai sa ka tuna musu in na kawo ka faɗi aya daga ciki dai ga wannan alhatmu an sanya rufi idan an ce alkhatmun nan ka dauki lemo irin na roba ko na kwalba idan aka zo aka rufe bakin akwai abin da zai shiga ciki in ka jefar da shi akwai abin da zai fita to wannan shine alkhatmu kenan to alkhatmun kashi biyu ne akwai ma'anawi akwai hissi irin wannan na lemon hissi kenan wanda kana iya ganin sa to akwai astrak wanda baka iya ganin sa amma an rufe shi zuciyar ba abin da zai shiga ciki na imani ba kuma abin da zai fita na kafirci don haka kafircin ya zauna dindindin shine khatamallahu ala qulubihim to wani lokaci kuma Allah ya kama su attabu za mu samu take magana kan attabu bal taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila ko fatubiya ala qulubihim wa hum la yu'minuna wannan attabun shi ma marfi ne an rufe zuciyar imani ba zai shiga ba kafirci kuma ba zai fita ba wani lokaci kuma akwai arrainu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun me ya kawo musu arrainu yawan aikata laifi wannan musulmi ma na iya samun kansa in bai mai da hankali ba saboda hadisi annabi innal mu'mina idza aznaba dhanban lalle mu'mini in ya aikata zunubi ju'ilat nuktatun sauda fi qalbihi sai a sanya bakin digo akan zuciyarsa fa in taba wastaghfara idan ya tuba ya nemi gafara suqila qalbuhu zuciyar sai ta dawo ta haske sai a cire wannan dattin wa in zada in ya ƙara wani sabon kuma zadat sai a ƙara digon baki din annabi ya ce shine ma'anar fadin Allah ta'ala kan labal rana ala qulubihim ma kanu yasbun to da zaran zuciya ta zama baka kuma dan adam ya halaka sai ka ganshi na sabawa Allah ba abin da ya dame shi hankalinsa kwance kamar ya shafiwa wata ya jefar da leda ko a jikinsa to an samu arrainu kenan zunubi sun riga sun gama da shi Allah ka tsare mu to muka ce akwai alhatmu akwai attaba'u akwai kuma arrainu za mu samu wasu akwai almarad akwai almaradu fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan dama akwai cuta a cikin zuciyar sai kuma Allah ya ƙara musu wata cutar akwai kuma wanda zaka samu a cikin nasu akwai alhamiyya hamiyatar jahiliya izja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya hamiyatar jahiliya to duk lokacin da ka zama wani nationalist kai damuwanka kare kasarka Najeriya kai damuwanka kare yankinka arewa kai damuwanka garinku Katago Azare wanda duk yake naku ne naku ne ba damuwanka halinsa ba wanda ba naku ba ba naku ba zuciyarka ta zama irin nasu izja'ala alladhina kafaru fi qulubihim alhamiyya kenan wani da hamiyya hamiyyatar jahiliya yasa ne bace laysa minna man da ila al-asabiyya baya tare da mu duk wanda ke kira zuwa ga asabiyya ta asubanci haka nan wanda ya yaki don haka haka can hadisin nan ar-rajul yuqatilu hamiyatan mutumin da ke yaki don kabilanci da wanda ke yi don riya da wanda ke yi don a ce shi jarumi ne ayyu zalika fi sabilillah waye a cikin sa yake fi sabilillah duk annabi ya kwande min din sai ya ce alladhi yujahidu li takuna kalimatullahi al-uya wa fi sabilillah wanda ke yi don kalmar Allah ta dauka shine fi sabilillah to wayannan yan siyasa wayannan yan siyasa Allah ka raba mu da sharrin su a banza suka zo suka saka mana wayannan abubuwa a yau sai kana jin a jikinka kai dan katagum ne dan bauchi dan bauchi ne ina ka samo wannan gobar yanzu kai musulmin Lagos bai fi ma musulmusulmin azare ba in baka ji haka ba da sauranka wallahi musulmin Lagos wanda ya tsaya akan addini ya fi musulmusul ɗin azare wanda bai tsaya akan addini ba wannan shi ne musulunci amma a banza a cikin jiha sai sun sa muku in an shigo cikin gida sai sun sa muku in an fita yanki sai sun sa muku in an zo ƙasa gaba ɗaya sai sun sa muku kuma big onotin sunan wata motar a lokacin da yake ta ku yan kaza ku me ya muku a matsayin ku na yan kaza ɗin kawai don bukatarsa yake zuwa lokacin zaɓe ya ce ai wannan ɗan waje ne in ka shiga cikin local gamma akwai 'yan gari akwai 'yan waje duk lokal gaman din da ka je haka ne idan kuma ka fita ka zo zone dan bauchi ne dan katagum ne dan central zone ne a wani dalili ba musulmin da ya dace kawai shi zaka zaba ba idan an dawo kuma sai a ce maka ai north east ne wannan yanzu kana son sa ne saboda shi dan north east idan an jima kuma sai a dauka maka arewa gaba da yanzu kana son sa ne saboda shi dan arewa amma ba dan shi musulmi ba wannan soyar ba abinda za ta ƙara maka shi ne irja alal lazina kafaru fi qulubihimul wana dan fara da akan wannan saboda na cikin cutar da take damun mu sannan daga cikin cututtukan zuciya akwai kuma ad-dayq kunci kunci wa man yuridillahu aw man yurid afaman sharaha Allahu sadrahu sun ba wannan ba wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama' wanda Allah ke nufin shiryar da shi ya shirah sadrahu lil islam sai ya buɗa mar kirjin sai zama yana son musulunci wanda kuma ke son ya batar da shi fa sai zama zuciya nan bayyakan harajan cikin kunci da kuma takura a ga an samu matsala kenan to wani kuma zuciyarsa akwai al-insiraf duk inda gaskiya take baya son bin wajen duk Allah ya sa wannan a zukatan kafirai idan an saukar da aya idan ma unzila suratun nazara ba'dhum ila ba'din sai wannan ya kalli wannan hal yarakum min ahadin shin akwai wanda yake kallon ku sai su dan izgilancin su sun man sarafu sai su juya wanda sun tafin sai ayi na ba washe Allah ya tura kiyya sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun aga an samu matsala kenan tunda sun tafi to ku je din kar ku dawo Allah ya riga ya juya zakatan nasu zaka ba za su gane ba kaga duk sune wayanda ba za su yi imanin nan ba da ake magana innal ladina kafaru sawawan alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna wani lokaci kuma sai a samu alqaswa zuciyar sai ta kekashe fa waylul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah su kan zukatan ilahukum ilahun wahidun ko la ilaha illa ba wannan ba ko ita ce waylul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah zuciyar sai ta zamo ta kekashe daga ambaton Allah in dai Allah zaka kawo masa to ba zancen sa bane zo mar da zancen duniya kawai ina za a samu kudi shi damuwar sa kenan kaga an samu matsala kenan wannan zuciya ce ta suwa ne ta arna wata zuciyar kuma mucicciya ce gaba daya in Allah ya ga dama sai ya raya ta da hasken imani in kuma ya ga dama sai ya barta da mutuwanta inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta kaga wayanda suke da imani sune suke ji wal mauta ya basuhum wallahu su kuma mutattu Allah zai tashe su kuma gare shi za su koma wani waje kuma aka ce mene afa man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fi dhulumati laysa biqaridin minha duka da ne wanda yake amuce sai aka raya shi aka sanya mar haske wanda ke tafiya cikin mutane daidai yake da wanda ke cikin duhu ba zai taɓa fita daga duhun ba to kaga wanda ke cikin haske an haska masa da addinin musulunci wanda ke cikin duhu mutuwa kenan ma zuciyar ta mutu mutuwa irin na kafirci kaga duk waɗannan sifofi ne da ake rufe zukatan mutane da su sannan daga cikin masu munin masu munin masu munin a samu al-iqfal afala yatadabbaruna al-qur'an amma ala qulubin ba sa tadabbarin Qur'ani sai kaga ayoyi a fili duk mai hankali in ya kalli ayoyin nan ya kamata ya gane akwai Allah amma an rufe akwai al-ifal ba za su gani ba shi yasa za ga duk wanda aka ce yana da ilimin da ya kai ya je duniyar wata wala ya kamata ya zama mai imani saboda abubuwan da ya gani kai yanzu kawai kana cikin al-imanu bil ghaibi ne amma shi ya ga abubuwan da sun wuce tunaninka inda zai zo ya baka labarin wani abin kai ma kanka da imanin sai ka ji mamaki amma ya je ya dawo bai imani ba akwai wanda ranar ji wannan professor mansur isa yalwa yana bada labarin ya shiga ya kocin maganar wani har ya karanta jaridar shi ya je ya yawon duniyan watan ya zo ya shiga cikin ruwa ya shiga kilomitas masu yawa cikin ruwa zurfin ruwa da abubuwansa kuma dai duka da mun san yadda suke shiga ko amma abin mamaki da ya shiga shi ba abin da ya ji a cikin kasan nan sai kiran sallah cikin ruwa yana fitowa kuma Allah ya fito da shi ta Masar Egypt kawai sai ya nemi sai ya ji kuma ana kiran sallah wajen sai ce wannan shine irin abin da ya ji a can din nan don haka ya nemi inda ake zuwa wajen ya je aka kai shi wajen sai ya nemi waye mai wannan wajen liman kenan aka nuna mara liman ya ce ga abin da ya ji a waje kaza kaza lokaci kaza kaza kuma ya fito ya ji wannan abin a duniya yanzu me ke faruwa sai ya masa bayanin musulunci ya shiga musulunci din kuma shigansu irin nasu na gaske ne ba na wasa bane saboda wani abu ne ya kai su zuwa ga yadda da wannan abun da bambanci da wanda kawai ya tashi ya samu abin da ana yi to amma wani idan aka samu alhatmu akan zuciyan ko at-tabau ko al-iqfal duk ayoyin da zai gani din ina sune innal ladina kafaru sawa'un alaihim a andartahum am lam tunzirhum la yu'minun mun kawo sifofin sun kai goma cututtukan da suke samun zuciya akwai at-tabau marfi a rufe akwai kuma al-khatmu a sa marfi shi ma a rufe akwai kuma al-maut mutacciyar zuciya gaba daya akwai al-marad marar lafiya gaba daya akwai kuma arrain kallaban rana ala qulubihim akwai kuma al-iqfal wanda ake sanya marfi su ma a rufe zuciya akwai kuma ad-dayq wacce take da kunci sannan akwai mai inkari qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun zukatan su ya surka inkarin abin da ake faɗa ga kuma girman kan tsiya ba za su taba yadda su bi gaskiya ba wayannan larabawan yaushe ne ma kaza kaza kaza tun wa annabin kenan to haka yanzu ma kuma idan an samu mai wa'azi haka za su rika masa wannan isgilanci din qulubuhum munkiratun wa hum mustakbiruna mun samu guda nawa to ala ayati hal duka wayannan abubuwa akwai al-insiraf ko duk suna faruwa ne idan mutum ya karkata sai Allah ya karkatar da shi falamma zagu azaqa Allahu qulubuhum idan mutum ya nufin shirya Allah zai shirye da shi amma in ya karkata yace can zai je to Allah kuma zai iya barin sa da abin da yake so din to muna fatan Allah subhanahu wataala ya ƙara taimakon mu wajen gane hanyoyin shirya ya kuma datar da mu wajen samun shirya din wannan ke ƙara nuna maka muhimmancin zuciya idan zuciya ta saitu to komai zai saitu idan zuciya ta samu matsala to dan adam ya samu matsala shi yasa ana tashin abin da aka ta san musu illa akai shine khatamallahu ala qulubihim kaga zuciyar aka lalata a yanzu sau da yawa musulmai muna wani lokaci yaudaran kanmu da cewa al'imanu hahuna tabbas hadisi ne sai ka ganshi yana sabon Allah amma sai ta maka imani a nan yake sai ya kawo hadisin manzon Allah kai a ce akwai imani a zuciyarka maganka kana sabon Allah hanya malam kai adalci wa kanka malam akwai imani a zuciyarka kana sabon Allah a lalle imani yana kirji amma tabbas alamunsa kuma yana bayyana a gabobin mutane ne to kai kokari ka saita zuciyarka ka roki Allah ta'ala ya taimake ka wajen saitin zuciya in ta saita komai yayi daidai don annabi ya ce a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu idan wannan tsoka ta kyau duk jiki ya kyau idan ta baci kuma duk jiki ya baci to idan an ta san samun matsala da zuciyar ake samun matsala shine khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim amma karasa su ko lokacin yayi sai mu dan yi brush din ta wani sati insha Allah sai mu dora da wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin to duk da wani satin ina tunanin ina nan ko zan yi tafiya dai wallahi alam insha Allah idan ina tunanin zan yi kokari in dawo har ban dawo kuma zan sanar da fatan Allah ta'ala ya datar da mu zuwa ga daidai kurakuran mu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allah ka taimake mu ka datar da mu wajen gyara zakatan mu duk abin da zai taba mana zuciya ya nisantar da mu zuwa ga kai Allah Allah subhanahu wa ta'ala ka nisantar da mu da shi duk abin da zai gyara mana zuciya ya ƙara kusantar da mu zuwa gare ka ya Allah Allah ka ƙara kusantar da mu zuwa gare shi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh